أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداد العظيم أشك بدا تفسير سورة الأنفال tafsirin da muka ci gaba da shi a wannan masallaci da ke yobe mox and islamic center a nan garin da matu jihar yobe a yau goma sha shida ga watan ramadana hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku assalamu alaikum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون أنا wasu malaman tafsiri suka ce saboda siyakin abin da ya tafo daga baya a nan addawa ko sharrud dawa a asun da kuma albukum duka Allah subhanahu ta'ala yana nufin mushirikan makka ne kafiran makka waɗanda muka yi tabbasu a kansu tun daga farkon wannan sura zuwa yau su ne waɗanda suka yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama bayan sun tabbatar da cewa shi amintacce ne da shaidansu da aikirafinsu da kuma ikirarinsu to shi ne suka cancanci a shabbaha su da addawa kai ma sharrud dawa kuma a shabbaha su da asum da kuma alfuku wasu kuma suka ce a nan sifa ce ko tashbihi ne wanda aka yi zai shafi duk wani wanda bai imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama ba saboda umumi ko lafazin umumi wanda ya zo cikin wannan aya ƙarshe da ya ce allazina la yaqilu saboda ismul mawsul yana da lafazi umumi yana cikin alfazul umumi to shine anan Allah subhanahu ta'ala da yace inna sharrad dawabi can gaba da yace as-summu to shi ne khabar ɗin inna da aka ambata a nan a asali da ke ismin inna mufradi ne to khabar ɗin ya zamanto mufradi amma ganin wannan mufradi an yi idafansa zuwa ga jam'i to shi ne sai aka yi jam'in khabar ɗin saboda tsakanin mubtada da khabar ɗin shi ko kuma inna da khabar din shi akwai hanyoyi akwai arabiya daban-daban wanda ake mu'amala da ita wani lokaci mubtada ko ismu inna zai zamanto a mu'annas ne amma a zakkara shi ko muzakkar ne ko kuma a zo a annasa shi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ƙala haza rabbi haza akbar wannan haza haza guda biyun nan ishara ce zuwa ƙarshen wanda kuma mu'annafi ne amma ganin kabar din muzakkar ne shi ne sai aka zakkara mubtada wanda yake mu'annas to cikin wannan ne anan sharru ko inna sharra anan mufradi ne ismu inna amma khabar din sa sai aka yi miki jam'i a sub wasu ka ce wannan jam'i na kabar din yana duba mutafin ilayhi ne saboda addawabu jam'i ne ganin mutafin ilayhi jam'i ne sai aka yi jam'in kabar din ba a duba a isin din kai tsaye sharba sai aka duba mudafun ilayhi sannan arabiya ta rashin da aka rida mudafun ilayhi arabiya ce larabci ne wanda yake sananne misali zaka ga Allah subhanahu ta'ala yana cewa kullu nafsin sai ce za'iqatul maut za'iqatul maut saboda kullu din shine mubtada muzakkar ne ba a duba shi ba sai aka duba mudaf ilayhi wanda yake muannas ne na to ganin wannan sai aka annasa khabar din kullu wanda yake muzakkar ne maimakon a ce kullu nafsin za'iqul mauti sai aka ce kullu nafsin za'iqatul za'iqatul mauti shine wanda ibn malik al-siyasa yake cewa wa rubbama aktaba sani nawala ta'anisa ta'anisa in kana bi hazfil muhala wani lokaci mudafu ilayhi wanda yake muannas ne shi yake nufi da samin anan to zai bawa mudafu wanda yake muzakkar ta'ani sannan kuma akwai akasin wannan kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna rahmatallahi qaribun qaribun wanda rahama mu'annas ne lafazinsa amma ba a annasa shi ba a ce inna rahmatallahi qaribatun ba ya kace inna rahmatallahi qaribun saboda menene akasin wancan mas'ala anan mudafu ilayhi din muzakkar ne sai aka ki duba mudafu muannas aka duba shi sai aka bada khabar ya zamanto muzakkar to irin wannan sananne ne a larabci domin haka wasu suka ce bawa sharru mufradi a kabar jam'i asum to yana babin da muke magana a kai ne wasu kuma suka ce a'a ai yana babin tashbihi ne shi tashbihi tsakanin mushabba da mushabbahu bihi ba mura'atin komai banda wasu shabai kawai wajen shabai kawai ake dubawa saboda haka ne anan aka ce inna inna sharra dawabi aka ce as-summu as-summu al-bukum aka kawo jami saboda yana babin tashbihi ne kamar da zamu zo mu bayani anan wannan tashbihi ne aka shigar da tashbihi ciki shine at-tashbihul murakkab kenan to wannan ne misali zaka ga an kawo jam'i mushabba mushabbahu bihi a kawo mufradi ko akasin wannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa masaluhum kamathalil ladhi istawqada nara da yace masaluhum anan yana magana akan jam'i ne amma sai yace kamathalil ladhi allazi kuma mushabbahu bihi din mufradi ne suka ce a wannan babi ne sharru a sharra isna inna da asum khabar dinsa suka saba ifradan wa jam'an to shine idan muka zo batun menene yasa aka shabbaha kafiran makka hususan ko kuma dukkan kafirai umuman aka shabbaha su da dabbobi aka shabbaha su da kurame kuma bebaye waɗanda ba sa ci ba sa gani kuma a hakan aka ce a dabbobin ma mafiyacin saboda shar anan yana ɗaukin ismu tafdiri ne a bisa abin da ibnu malik cikin alkafi ya fi shafiya yake cewa wa rubbama aghnaquhu sharr wa rubbama aghnaquhu khairun wa shar an qawlihim akhyaru minhu wa shar khairun da sharrun wajen tafdili akan cire musu hamzatu tafdil akhyar sai a ce khair ashar sai a ce shar saboda menene saboda takaitawa to ganin wannan ne ana inna sharra dawabi ai inna asharra dawabi mafiya muni mafiya sharri na dukkan dabbobi amma anan ba ana nufin dabbobi ba ana nufin kafiran makka hususan ko kuma dukkan kafirai inda lahi a wajen Allah asummu sune sune kafirai marasa ji albukum sune kafirai marasa magana saboda asum jam'i ne na asam albukum jam'i ne na abkam to anan su kafiran makka hususan waɗanda ayar ta sauka a kansu da umumin lafazi da zai bada ma'anar dukkan kafirai na duniya an shabba su dabbobi ne saboda gangan jikinsu turarsu ita ce ta ɗan adam kawai mun yi bayani wajen tafsirin ulaika kal an'ami bal hum adall alaka tsakanin ɗan adam da dukkan dabbobi ɗan adam yana daga cikin khasa'isin halittansa yakan iya zama kowace irin nau'in dabba to ganin wannan ganin sura na ɗan adam cewa wannan mutum ne yana da idanu biyu ko kunnuwa biyu yana da hanci harshe hannaye kafafuwa da dukkan gaɓoɓi na ɗan adam ba dalili ba ne da yake nuna cewa su ‘yan adam a wannan mawdu'i akwai magana muhimmi na sa'adatu anam shekul islam a shek ibrahim niyas wanda yake cewa wasu shubuhat kafiran faransawa na mulkin mallaka suka kawo cewa ai tarihin musulunci yana yaƙe-yaƙe da yana cike da yaƙe-yaƙe da musulunci musulunci ke gyarawa da suna jihadi ko kashe-kashe da mace-mace wanda musulunci ke gyarawa da sunan jihadi sai maulana sa'ada sunana ne ke cewa ai duk wanda kaga Allah ya umarta a kashe shi ba mutum bane dan ba dan adam bane ba mutum bane dabba ce dabba ce kamar yadda Allah ya ba wa dan adam izini duk lokacin da yake da bukatar nama ya yanka kaza ya yanka rago ya yanka sa har zuwa ƙarshe to hakanan waɗannan dabbobi ne aka ba da izinin kake su ba mutane ne aka kake istinbabi ne kawai mutaji saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall mun yi bayani a can cewa wannan kafin tajbihin an kawo saboda ya zo daidai da kwalakwalan mutane idan mutane aka nuna musu mutane yan uwansu aka ce dabbobi ne hankalinsu ba zai ɗauka ba yaya za a nuna mana mutane a ce mana dabbobi ne to ganin wannan sai aka kawo adatu tashbihi ulaika kal an'am ba ce ulaika an'am ba ko ulaika an'am to wannan dalilin ne yasa anan Allah subhanahu ta'ala ya shabbaha ya shabbaha su da dabbobi saboda gangan cikin su ne kawai na dan adam saboda dan adam suna ya kama akwai dan adam zaki yadda zaki baya iya cin baya iya cin nama sai sai namar dabbar da ya kashe da kansa akwai dan adam da shi to sai ya kashe mutum zai kwace kudinsa ya ci shi wannan ba dan adam bane zaki ne ko damisa ne ko kura ne cikin dabbobi waɗanda suke kashe nama su ci haka akwai dan adam maciciya akwai dan adam kunama eh duk dabbobin da aka gani to akwai dan adam babininsa wata dabba zahirinsa kuma dan adam to wannan wannan dalili ne anan Allah subhanahu wataala sai ya shabbaha kafirai da dabbobi kuma yace mafiya sharrin dabbobi cikin ayar da ta gabata Allah da yace ulaika kal an'ami sai yace bal hum adall cewa su waɗannan sun fi dabbobin ma bata to anan nan ma da yace inna sharrad dawab to yana nuna cewa su amune sun fi dabbobi saboda dabbobi sun yi kudu'i zuwa ga lamarin ubangiji sun bi ubangiji ba dan rakumi ya fi ya yi biyayya ga ubangijinsa ba baka isa kana yaro kankani ka haukar rakumi ka tuka shi ba saboda ya fi ka karfi sa ba dan biyayya ga ubangijinta ba da baka isa ka daura mata garma ta maka noma ba ta fi ka karfi za ta iya so sukanka da kafo ta kashe ka ta amma biyayya ne ga Allah Allah ne ya sassare maka ita sai ta yi biyayya ga Allah ta yi haƙuri da dukkan abin da kake mata to ganin wannan ne yadda ɗan adam ba duk ɗan adam ba ne ɗan adam wasu mutane dabbobi ne sannan kuma su dabbobi su ma ba dukkan dabbobi ba ne dabbobi abinda al'imamul busuri yake faɗa abin mamaki giwa ta san dakin ka'aba ita dabba ce amma larabawan makka eh ko kuma sarkin habasha da ya tura rusa shi dan adam ne amma bai san dakin ka'aba ba wanda yake kan jiwon yana tuka tuka ta na umartanta da ta je ta rusa dakin ka'aba jiwa kuma taki sai aka juye mutum din ya zamo dabba dabban kuma abin mamaki sai ya zama to mutum to kaman wannan ne a bisa dalilai irin wannan da yawa bangaren tashbihi shine anan Allah subhanahu wataala yace inna inna sharra dawabi mafiya sharrin dabbobi mafiya sharrin mutane mutane waɗanda aka shabbaha su da dabbobi saboda wautansu saboda rashin hankalinsu saboda rashin imani da Allah rashin imani da manzo sallallahu alaihi wa sallama inda Allahi a wajen Allah as-summu sune mutane waɗanda ba sa ci waɗanda kuma ba sa magana ku duba fasaha irin Qur'ani tasbihi ya shiga tasbihi maimakon da aka ce dabbobi a kawo sunan mutane waɗanda aka shabbaha su da dabbobin sai aka kawo kuma wani wani tasbihi daban tasbihi na farko mushabba mushabba mushabba haka ne nema miki wani mushabbahu bihi shi kuma wannan mushabbahu bihi din kuma shi ma mushabbaha ne sannan kuma aka cire dukkan adawati na tasbihi guda biyu duka sai kowanne tasbihi cikin tasbihai guda biyu sai ya zamanto isti'ara isti'ara wannan isti'ara sai ta zamanto tasrihiyya saboda asalin addawa mushabbahu bihi asalin asummu mushabbahu bihi duk isti'ara wacce aka cire aka cire mushabbaha aka bar mushabbahu bihi ita ake cewa isti'aratun tafrihiyya mushabbahu aka nema masa mushabbahu bihi ad-dawabu mushabba الصم مشبه به sannan wannan al-mushabbahu bihi as-summ ya zamanto mushabbaha ma'ana kowanne daga cikin mushabbahan nan guda biyu ad-dawabu as-summ kowannen sa kuma ta wani fuska yakan zamanto mushabbahu bihi in ba qur'ani ba babu wani balarabe da ya isa yin idararci irin wannan mushabbahu a lokaci guda kuma shi ne mushabbahu bihi guda biyu kuma shi aya guda ɗaya to saboda haka wannan tajbihi zai turanta maka da munin kafirci da kuma kafirci munin kafirci da kuma kafiri saboda kafiri aka shabbaha shi da dabba aka shabbaha shi da dabba dabbar kuma aka shabbaha ta da wacce ba ta ci saboda Allah ya yi wa dabbobi ji ji sannan kuma Allah ya yi wa dabbobi magana amma sai dai ba ma iya fahimtar yaran masu fahimtar yaran yaran dabbobi shine sai an tsare kirkashi wal karama amma a zahiri shi dan adam yana ganin dabba baya magana ne Qur'ani ya ba mu labarin maganan da tururuwa ta yi hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun قال النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون haka can gaba hudhud shi tsuntsu shi ma ya yi magana faƙala a haƙutu bi malam tulisu bi waje ituka min saba'in bi na ba'in yaƙi kaga da nassin ƙur'ani dabbobi suna magana to idan aka ce wa mutum dabba kuma wannan dabbar ba ta ba ta ci wannan dabbar ba ta magana to sifa ta nuna to wannan shi ne shigar da tajirihi cikin tajirihi kowane mushabba ya zama mushabbahu bihi mushabbaha biyu mushabbahu bihi biyu cikin aya guda ko mushabbaha uku mushabbahu bihi uku cikin aya guda saboda addawa askum alhukum to ganin Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa waɗannan isti'arat to ana nufin asalin wasu ne ukala ake nufi ba asalin dabbobi ba to shi ne Allah ya ce allazina la ya'qiluna allazina duk abin da kaji an ce allazina mutane ake magana akan su ba ce allazi la ta'qil ba allazina la ya'qiluna kaga da wannan ne za mu gane ne za mu fahimta za mu fahimci cewa ad-dawab asum al-hukum wadannan duka tashbihati ne daga tashbihati aka dawo da su isti'arat aka yi bayanin waɗannan isharat da lafazin allazina la yaqiluna saboda haka ka gode wa Allah in aka ce kai musulmi ne kai mumini ne ka gode wa Allah ku duba yadda Allah ya munana kafirci ga kafirai da wannan salo mai zurfi irin na arafiya to kenan wannan aya mai take nufi abinda take nufi shine duk dan adam da hankalinsa bai sa ya gane manzon Allah ba hankalinsa bai sa ya gane addinin Allah gaskiya ne ba to shi dabbobi waɗanda suke yawo a doron ƙasa sun fi su daraja sun fi sa daraja sun fi sa matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ne da yake inna sharrar dawabi sai yace indallahi indallahi ba ce inna sharrar dawabi summul hukumu ba sai aka sa indallahi a tsakanin in kuma haka shine matsayinsu a wajen Allah a lokacin da Allah ya ce a yaƙe su qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumin mu'minin ko qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir ha ko kuma yace wa qatilul mushrikina kafatan ko yace waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum bayana magana a yaƙi mutane ko a yaƙi ko a kashe mutane ba ne yana magana ne a yaƙi dabbobi a kashe dabbobi kamar yadda maganar sa'adat ana ya tabbatar mana da wannan na'am
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu alkhairi tare da waɗannan mutane da ya shabbaha su ga dawa a sun albuku ba alkhairi kwata-kwata tare da su ganin wannan ne ya ware su ya ce haƙula'i min ahalin nari fala ubali ya ware masu alkhairi yace wa haula'i min ahli jannati fala ubali kamar yadda yazo a cikin hadisi sahihi duk wanda ba alkhairi tare da shi to Allah da ya halice shi ma baya bukata balle wani ya bukace shi domin haka ne inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khaira وجعل له أهلا وخلق الشر وجعل له أهلا دنيا داما تداري wani akwai alkhairi tare da shi saboda Allah da ya halici alkhairi ya sanya shi cikin ahalin ahalin alkhairi wasu kuma ba alkhairi tare da su sai sharri Allah da ya halice su sai ya sanya su cikin ahalin sharri ba za su iya aikata alkhairi ba a zuciya ba alkhairi balle gaɓoɓi su aikata alkhairi irin waɗannan mutane dabbobi ne suke rayuwa cikin mutane saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala ya ce walau alimallahu fihim khairan da ya san da akwai wani alkhairi a tattare da su la asma'ahum zai jiyar da su gaskiya har zuci su ji da kunnen zuciya ba da kunne na gangan jiki ba su ji su karyata kamar yadda ya gabata a baya wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'una sami'na wa hum la yasma'una ya zamanto suna ji ne da fatun kunne da kunnen gangan jiki kawai original din kunne original din ji wanda ke cikin ruhi yake cikin zuciya ba sa ji da shi saboda haka ne lokaci guda aka sifanta su da biddani aka ce sun ji kuma aka ce ba su ji ba an tabbatar musu ji ta hanyar sun ji da kunnen gangan ciki aka kore musu da ji ta hanyar ba su ji da kunnen zuciya ba saboda dukkan ɗan adam mutum biyu ne abu biyu ne ya haɗu ya zamanto ɗan adam idan mutum yana so ya gane wannan ya sani da tunanin da yake yi a lokacin da mutum yake tunani shi kadai hira yake banda shi ba wanda yake jin harshen da yake magana amma shi ya san da yana tattauna yana fira ya san da batinin gangan jikin shi shine yake tunani ko kuma wani misali daban idan mutum yana tafiya a rana zai ga inuwa tana bin sa duk yadda yayi wannan inuwa dole sai ta bi saboda inuwar wani fat ne shi sannan gangan jikin shi ma wani fat ne shi ne ko wani misali daban idan mutum yana bacci gangan jikin shi akan shimfiɗa shi kuma a mafarkin shi yana jin ya je makka ko ya je america ko yana gona ko yana shago baya shakkun cewa yana waɗannan wurare a lokacin da yake bacci baya shakku sai ya farka zai ce eh a shi akan katifa nake to da original ɗin jikin shi na batsini ne yake yin mafarki yake tunani inuwa ke nunawa to saboda haka wannan tabbatacce ne a hankali a hankali to domin haka ne Allah ya tabbatar ya kore anan kuma ya kuma da wancan magana yake cewa walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum wannan alima din wannan alima din sanin Allah subhanahu wataala sani ne azali sani ne abadi ma'ana dama can da dama can tun kafin ya halice ko tun kafin ya halice su Allah ya san ba alkhairi tare da su amma a hikimominsa aka halice su kamar yadda mala'iku suka ce a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamuna yaya ka san waɗannan ka hadice su za su yi barna za su zubda jina ne sannan kuma ka hadice su ka yi su sai ce inni a'lamu ma la ta'lamuna kun yi magana ne daidai gurgudan ilimin ku akwai wani abu wanda na sani ku kuma ba ku sani ba to wannan sanin ne walau alima Allah fi fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum da ya ji yadda su tunda ba alkhairi tare da su la tawallaw wa hum muriduna za su juye za su juye suna ne kawar da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya umarce su yace wala tawallau anhu wa antum tasma'una anan da tawallau wa hum uriduna wa hum uriduna jumla ce halun mu'akkida jumla ce wacce take karfafa jumlar da ta gabata irinsa ne wala ta'asau fil ardi mufsidina ma'anar fi'ilin ta'asau da kuma ma'anar mufsidina daya lafazi ya bambanta hakanan ma'anar la tawallau da kuma ma'anar i'rabi wa hum muriduna daya saboda ta'firi abinda Allah subhanahu ta'ala yake nufi da walau asma'ahum la tawallaw wa hum uriduna tunda ba alkhairi tare da su ko da Allah ya ji yadda jin su na zuci jin su na ruhi za su juye ba za su yi ba to saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala yake ware ɗaiɗaiku cikin kafirai yake shigo da su cikin musulunci waɗanda aka ga akwai alkhairi tare da su kamar yadda wannan sanannen abu ne Allah subhanahu wata'ala ya tilis alaika hudahu walakin Allah yahdi man yasha Allah zai duba waɗanda akwai alkhairi tare da su cikin kafirai sai ya shigo da su cikin musulunci kafin lokaci ya kure ragowar waɗanda ba alkhairi tare da su gaba ɗaya kuma to su dabbobi ne za a shigar da dabbobi cikin wuta na'am
ya أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يقول بين المرء وقلبه وأنه إليه تشرون أنا الله سبحانه وتعالى bayan ya yi bayani akan kafiran makka umuman da duk waɗanda suka bi darbin su hanyar su a kafirci sai ya dawo kan mumunai ya kira su ya ce ya ayyuhal ladina amanu mun sha bayanin ya ayyuhal ladina amanu ya zo 87 a cikin Qur'ani malaman harbi sun ce su 87 ne ya ayyuhan nasu su goma sha bakwai ya ayyuhan nabiyu su goma sha hudu sannan ya ayyuhan lazina kafaru daya farda a cikin ƙur'ani hakanan ya ayyuhan lazina utul kitaba shi ma guda ɗaya ne to a lokacin da aka kawo wannan ha ana ce ma ikhtisas idan Allah yana so ya keɓanta wasu yake kawo wannan ha ɗin ma'ana mummunai yanzu ake kira da su ake to shine ya ayyuhal ladina amanu Allah yake istajibu lillahi wa lirrasuli ku ansa wa Allah ku ansa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama idza da'akum idan suka kira ku bai ce idza da'awakum ba musanna ne tasniya kuma tasniya kuma amma an kawo ifradi a fi'ilinsa ko a kamilinsa shine istajibu lillahi wa lirrasul wannan aya akwai hadisi sahihi cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-mu'alla wannan hadisi abu sa'id al-mu'alla yana sallah sai manzo yana da dan wani uzuri da zai aike shi sai ya dinga kiransa ya aba sa'id ya aba sa'id ya aba sa'id sai bai ansa ba sai bai zo ba can yayi sallama yayi gudu ya zo yace yaya ina ta kiranka ina ta kiranka baka ansawa sai ce ya rasulullah kuntu usalli ya manzo Allah ai sallah nake فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يهيكم ذاك شيء من كان صلى baka ji abin da Allah ya faɗa ko yaushe idan Allah da manzo suka kira ku ku ansa ka zo ka ce min kana kana sallah wannan hadisi sahihi zai nuna maka kamar hadisin Anas wanda yake cikin sahihu Muslim cewa kowace ibada saboda ibadu ba ibadar da ta kai sallah girma dukkan ibadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sama da su duk wata ibada da za ka yi manzon Allah ya fi wannan ibadar daraja to ta nan ne za ka fahimci matsala muhimmiya matsala ta tawassuli ka roƙi Allah ka ce dan manzan Allah dan darajar manzan Allah Allah ka biya mini wannan bukata da wasu ke cewa bai halitta ba ya halatta hujja suna cewa za ka iya tawassuli da sallah ko azumi ko imaninka da nassin wannan hadisi sahihi salladin salladin tana kasa da manzan Allah manzan Allah yace ya yanke sallar sa ya dawo a koyaushe idan ya kira shi Allah yace koyaushe idan Allah da manzo sun yi kira kar ku kafa hujja da kuna cikin sallah ko kuna wata ibada ganin wannan in har za ka yi tawassuli albarkacin sallarka azuminka imaninka sadakarka biyayya ga iyayenka Allah ya biya ma bukata min babi aula abin da yake wannan shine wanda yake sama da waɗannan ibadu da kake tinkaro da su shi yafi cancanta ka koma ka koma ka yi tawassuli da shi Allah subhanahu wataala ya biya maka da bukata haka na hadisin anas wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mutumin da ya ce mata ta kuma sa'atu ya rasulallah kala ma za a adatta laha yaushe za a yi tashin alkiyama sai ya ce me ka tana dawa tashin alkiyama sai mutumin ya ce ban tanada yawan sallah yawan sadaka abinda na tanada shine soyayya ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce almar'u ma'a man ahabba almar'u ma'a man ahabba manzo ya ce mishi haka bai ce abinda ya fada na rashin dogara da sallah ko sadaka ya yi kuskure ba daidai ba ne ya dogara da suke ce haka to ganin haka matsala ta tawassuli kauli sahihi za ta yi tawassuli da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda rukunan musulunci la ilaha illallah muhammadu rasulullah rukuni na farko shine sharadin karbar sauran rukunai sallah ba za a karbe ta ba sai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah haka azumi haka zakka haka haji duk ba a karban su sai da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba la ilaha illallah kadai ba ba la ilaha illallah kadai ba sai da muhammadur rasulullah kalmomi biyun su ne suka haɗu suka zamanto sharaɗi ɗaya ba sa rabuwa to ganin wannan ne hadisi shahararre hadisin Usman bin Hanif radiyallahu ta'ala anhu wani makafu ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama yace ka roka mini Allah ya yaye mini ganina makanta tana damuna manzo yace koma kai hakuri Allah ya baka gidan aljanna a sanadiyar wannan musiba ta rashin gani da Allah ya daura maka sai ce ya rasulullah ba ina son gidan aljanna amma wannan musiba ba zan iya jurewa ba ina son aljanna amma ni dai kamin da ya addu'a sai manzo ya yi mishi addu'a yace mishi ya je yayi alwala ya kyautata alwala sai ya karanta wannan tawassuli ya koya mishi Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nabiyyur rahma ya Muhammad inni atawajjahu ilayka ila rabbi fayakshifa an basari ya koya mishi tawassuli inni atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyir rahma din shine tawassuli shi yasa wannan hadisi baya yiwuwa a yi tawili a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa wannan makafu addu'a saboda idan ya mishi addu'a ba zai koya mishi addu'a ba saboda addu'ar harshen manzon Allah ya fi addu'ar harshen kowa in yi mishi addu'a ne ya koya mishi addu'a cikin addu'an kuma aka samu tawassuli da shi sannan abin mamaki cikin hadisin yace ya Muhammad ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi tabbacin cewa wannan bika din nan damiri ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a ce inni atawajjahu bika din nan ana nufin inni atawajjahu bi du'aika ba a kaddara mudafu ba zai yi ba abin da yasa ba zai yi ba an ce ya Muhammad an kama sunan manzan Allah take sai wannan makafo idan sa ya yaye radau kaman bai taba makanta ba sai zamanin sai na Usman wani ya zo gun Usman bin Hanif sahibul qissa ya zo gun sahibul qissa yace ina da wata bukata a wajen khalifa Usman bin Affan nayi nayi nayi ta bibiya amirul mu'minina bai biya min wannan bukata ba sai yace je ka kai alwala kai raka'a biyu ka karanta wannan addu'a amma kai idan ka zo kace ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi kace fa yaqdi hajati kai kace fa yaqdi hajati sai wannan mutumin yaje alwala yayi raka'a biyu yayi tawassuli da manzon Allah da ya shigo fadar sayyidina Usman sai na Usman yana ganin sa a wani yaka zo wani ba kullum ba kai ne kullum kake gaya mun ka akwai amma kaza amma kaza ba eh zo sai ya hada shi da wani yace to ga wannan kaje akwai bukatun sa kullum yana ta gaya mun na gaba da kaje kai mishi duk abin da yake bukata to shi sai yadda shi shi Usman bin Hanif shi ne ya mishi so shi ya mishi hanya ya je yayi wa sayyidina Usman magana ya zaci haka yazo yace masa ka na gode ba dai bukata kwana da kwanaki ina nema bukata ba ta biya ba amma sai da kai magana da khalifa amirul mu'minin a a a a iban masa magana ba wannan tawassulin da na koya maka da shi ne kai tawassuli da manzon Allah Allah sai ya biya ma da bukata to saboda haka ne wannan hujja ne karkashin wannan aya ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum gobe insha Allah za mu kawa fassara wannan aya akwai abubuwa da yawa a ciki wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri mallam Allah ƙara basira mallam mai tambayar mu da farko yana cewa shine yake da mota yana tafiya sai ya buge mutum da ya buge mutumin aka kai shi asibiti ya dan jinya kaɗan ya samu sauki bayan kwana goma kuma sai mutumin Allah masa rasuwa shi direban me a kansa malam
a in har bayan ya samu sauki ya dawo gida ya samu lafiya ba ka fara kan amma idan bai samu sauki ba ya mutu a wannan jinya to akwai diya a kansa idan ba ya yafe mishi ba sannan kuma akwai kafara kafaran shine a kamar da Allah subhanahu ta'ala ya fada a zai azumi a kwana 60 ko wata biyu a jere shine a cikin wannan kafara kuma ba a yin ciyarwa saboda idan aka ce a kafaran kashe mutu akwai ciyarwa yadda ake a kafara na zihari ko kafara na azumi masu kuɗi da mahukunta za su yi amfani da wannan dama su sa a kashe wanda suka ga dama su yi ciyarwa kamar yadda wannan yawa kana cikin hikimomin ƙur'ani za ga a kafaran bai kawo maganar ƙur'ani ba to wannan shi ne hukuncinsa azumi wata biyu a jere shi ne zai yi amma tun da sai da ya warke tukunan ya rasu babu a kafara a kansa babu kuma jiya a kansa na
malam wani yana cewa shi ne yake da ya yi mafarki kusan kwana hudu da shi na bayana sallah sai bayan kwana hudu tuna yana da yayi mafarki ya matsayin sallolinsa na kwanaki hudu ne ya kamata yi
ina ji bai karanta afdari ba ko li akhiri nawmati nama hafi nama hafi hago zaka duba wanne bacci wanne bacci ne wanda daga wannan baccin baka yi wani bacci ba sai ka tuna wannan to daga kan wannan bacci na ƙarshen wanda daga shi ba ka yi wani bacci ba to duk sallah da kai daga bayan wannan za ka zo ka rama amma idan ka san baccin ranar da ka yi wannan mafarkin to daga wannan ranar za ka fara rama dukkan sallolin gaba daya in ka san baccin da wannan mafarki na wakana a ciki ko kwana nawa ne idan baka sani ba sai ka duba wanne bacci ne wanda daga shi baka yi wani bacci ba sai ka lissafa adadin salloli waɗanda baka yi ba sai karama na
malam wani yana cewa a ne matsayin mazi domin waɗansu sun ce najasa ne waɗansu kuma sun ce ba najasa ba ne yana neman ƙarin haske a wajen malam
a shi ne ya yi kuskure mazi ijima'an ijima'an mazi na jasa ne abinda aka yi sabani a kansa shi ne maniyi ganin an hadishi dan adam da shi matsala ce ne tsawo wanda ba lokacin da za mu yi bayani kauli rajihi ingantacce shi ne maniyi na jasa ne yasa in ka koma ka koma lailul awfar al'imamu shaukani ya yi iya ƙoƙarinsa ya rajjaha ya karfafa cewa najasa maniyi ba najasa ba ne amma ya gagara karshe ya sallama ya ce kai babu ma'anar babu ma'ana a ce abu ba najasa ba ne kuma idan ya fito a ce a je a yi wanka ki babu wannan ma'ana na kasa fahimtar wannan ya ce yanzu misali ne ya sa mace in ta gama jinin diki ko jinin haihuwa take yin wanka saboda jinin najasa ne to inda mani ba najasa bane ba za a ce in ya fita ka je kai wanka ba wannan shine maganar gaskiya saboda haka duk wani kauli da ake kawowa da wasu dalilai bai kai wannan dalilin ƙarfi ba saboda haka mani najasa ne maziyi kuwa ijma'an ne saboda hadisin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an
wannan kashin tambayoyin ka ne kuma addu'a نعم تصلوا على نبي كريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين